والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake faɗa cikin littafinsa mai sarki daga cikin muminai akwai wasu mazaje da suka cika alkawari da kai da suka yi wa Allah madaukakin sarki wato suka mai gaskiya a kai sun faɗa kuma sun aikata subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikinsu man qada nahbahu akwai wanda ya cika akan tafarkin Allah madaukakin sarki wa minhum man yantazir daga cikinsu akwai wanda yake dako akwai wanda bai kai ga mutuwa ba wama baddalu tabdila Allah ya ce ba su musanya ba musanyawa ba su canza ba canzawa suna nan akan tafarkin Allah madaukakin sarki akan al-istiqama daidaito akan tafarki na Allah madaukakin sarki wanda shine hakikanin addini tsira da amince su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake fada cikin sunnarsa wani gungu daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna mabayyana akan gaskiya wanda yake ya taimake su da ma wanda ya tabar da su duka wannan duk ba zai cutar da su ba yace hatta ya'ti ya amrullahi wa hum ala dhalika hasai al'amarin Allah ya zo suna kan haka har mutuwa ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin al'ummarsa a kowane zamani da kowane waje sai an samu irin wannan ba za ka samu gari ko ƙasa ko masarauta a ce ta musulmai ba ce dukkansu lalatattu ne musulmai ba a samun wannan a cikinsu dole sai an samu ko da mutum ɗaya ne ya fita zakka ballantana ma ba ɗayan ba ne dole a samu mutane masu yawa to wannan hadithin albishir ne ga al'umma ta musulmai na cewar duk yadda zamani ya lalace duk yadda al'umma ta kai ga gurɓacewa sai an samu wasu daga cikin musulmai da za su kasance akan tabarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka rawaito suka fahimta suka aiwatar dole sai an samu wannan a cikin al'ummar musulmai saboda haka kuskure ne abin da wasu ke faɗa dukkan waɗannan ƙungiyoyi na musulunci da harakat da kuma gungu-gungu da musulmai suke na ƙoƙarin taimakon addini a ce wai lalube ake a cikin duhu ba a san waɗanda suke gaskiya ba wannan magana ƙarya ce ba haka take ba an san waɗanda suke kan gaskiya su ne waɗanda suke kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akai sahabbai suka dora man kana ala ma ana alaihi al wa ashabi duk wanda yake kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai na kamar yadda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wato wace ce daga cikin kungiyoyi na musulmai ta dace ko kuma za ta kasance waɗanda su ne za su kasance yan aljanna wato cikin rabe-rabe da za a samu a cikin al'ummar musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance akan abin da nake kai ni da sahabbaina saboda haka bayan Allah gaskiya ɗaya ce ba ta rarrabuwa in dai ana magana akan tafarki idan ana magana akan wasila hanyoyin taimakon addini to nan za a iya zuwa wannan ya kama wa'azi wannan ya kama ciyarwa da dukiya wancan ya kama kaza wancan ya kama kaza waɗannan hanyoyi ne na taimakon addini amma tushen addini gaskiyar guda ɗaya ce dole ne mutum ya rungumi irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudirta sahabbansa su ma suka kudirta wannan kuma wato la ya ta'addad baya baya rarrabuwa Allah madaukakin sarki da taddu sannan bayan Allah mu sani at-tadafu wato tun kudai ne tsakanin ƙarya da gaskiya da ake samu tun daga kan Annabi Adam abin da ya faru tsakaninsa da Iblis har zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau zuwa ƙarshen duniya wannan abu ne da ba za a dina shi ba tsakanin karya da gaskiya kuma wannan na daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki da ya gina wannan rayuwar a kai subhanahu wa ta'ala yake cewa ba dan tun kuɗe ɗaya da Allah madaukakin sarki yake yi na mutane sashin su da sashi ba kafirai su tun kuɗe musulmai su suke tun kuɗe kafirai sannan mutanen kirki su suke hana mutanen banza wannan shine difa'u yace la fasadatil ardu aida kasa ta lalace to ana wa'azin ma ya aka kare ana tunatarwar ya rayuwar ta kasance ina kuma a ce ba mai wa'azi ina kuma a ce babu waɗanda za su taka wa mutanen banza birki Allah maɗaukakin sarki yana da wasu bayi cikin halittunsa da yake amfani da su wajen taimakon addininsa sai kaga sun samu ɗaukaka da haka kuma an san su da shi Allah maɗaukakin sarki yakan sauƙaƙe musu bin tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala duk da wasu daga cikin mutane suna ganin bin Allah maɗaukakin sarki wato abu ne da yake da wahala za ka matsa wa kanka za ka takura wa kanka sai kana motsi a ce wannan ya saba wa aqida ta musulunci wannan ya saba wa sunna wannan kaza wasu suna gani wannan takunkumi ne wanda takunkumi na hakika da dabaibayi na hakika da mari na hakika shine mutum ya kama hanya da wani tafarki da malaman zuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah dukan waɗanda suke bibiyan al'amura musamman rikici da ake tsakanin yan uwan musulmai da yahudawa da suke samun taimakon kafirai da munafukai daga cikin musulmai a cikin wannan duniya waɗanda suke bibiya sun san abin da yake faruwa daga jiya kuma wato abu ne da bai kamata a ce ya zo ya wuce haka kawai ba ba tare da mun tunatar da kawunanmu a kai ba akwai wasu bayan allah subhanahu wa ta'ala na kwarai da ya dace a ce an san rayuwarsu ya dace a ce an san gudunmawa da suka baiwa addinin Allah madaukakin sarki wannan ya zamanto zaburarwa a gare mu kuma waɗanda suke yan baya ƙanana su samu abin koyi na kwarai Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai shugaba sannan jagora na mutanen Hamas wato mutanen da suke cikin Gaza waɗanda su ne kan gaba wajen yakar waɗannan Yahudawa waɗannan Yahudawan abinda da yawa ba su sani ba dangane da wannan daula ta Isra'il abin da ya sa malamai suke ta magana a kai ake ta hudubobi a kai ake ta maganganu a kai wasu ma za ka sun jingina karatuttuka sun dawo zuwa ga irin wannan in banda abin da ya waje ba na tauhidin Allah madaukakin sarki shine su hatsarin su tun daga nan inda suke zuwa kogin Nil ka tsallaka har zuwa kogin Furat da yake cikin kasar Iraki sannan ka kewaya ka shiga kasar Turkiya har ka isa Madinar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kasar da suke so su kafa tun daga wannan wajen na Filistin har Madina ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kasarsu da suke fada da suke kira Great Israel wato Israel al-Kubra Isra'ila mafi girma to mallam madaukakin sarki ya kunyatar da su tun daga wajen shekaru 70 ba su wuce wani waje ba banda wannan wajen da suke Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wasu mazaje waɗanda suka gaskata shi muna zata musu haka a wajen Allah madaukakin sarki jiya ɗaya daga cikin shugabanninsu da ke ce mai abu ibrahim yahya sinwar wato ya koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki wannan mutum ne da ya kamata musulmai su san tarihinsa da irin yadda ya rayu shekararsa 23 a cikin fursuna ya shekara 60 a duniya kamar kusan 64 amma rabin waɗannan shekaru da ya yi duka a fursuna ya yi kuma da ya fito daga fursunan bai daina abin da yake yi ba na yakar waɗannan yahudawa da ƙoƙarin makkanawa addinin Allah maɗaukakin sarki a wannan waje ya yi amfani da damarsa domin shi mutumin ƙwarai baya raina duk wata dama da zai samu sai ka ga ya abin da zai taimaki kanshi ya taimaki al'ummarsa lokacin da yake cikin fursuna waɗannan shekaratu shekaru talatin ɗin sai ya amfani da su wajen koyon yaren yahudawa da sanin yadda yahudawa suke tunani shi yasa su ma kamar yadda suke faɗa babu wani mutum daga cikin waɗanda suke yaƙasu da ya san ba yahude ya san waɗanda ake kira sahayoniya zionist kamar wannan mutumin da aka ce an kashe jiya ya sinuwar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai ya koyi yaransu kamar ɗaya daga cikinsu sannan lokacin da ya fito daga fursuna 2011 mutanensa suna fama da waɗanda suke ɗaukar labarai suke kai wa yahudawa yau sai ga an kashe wannan gobin wannan ya hau mota ya fita bayan gari a tarwatsa shi jibi a zo a kashe wancan sai suka gane a cikinsu akwai mutanen banza a waɗanda suke ɗaukar labari labarai suke kai wa yahudu jawasi suke nan shi ne mutumin da aka kallafa mai wannan aikin aka ɗora mai sai da ya zakulo su gabaki ɗaya ya gama da su shi yasa za ka yi mamaki a zahiri za ga kamar hezbollah sun fi mutanen hamas shiri da ƙarfi amma kuma a hakika tunda waɗannan suna kan tafarki na allah maɗaukakin sarki ba a rasa kurakurai tare da kowane musulmi amma waɗancan suna kan mummunar aƙida kaga abin da ya faru da su a kwanakin nan a yadda aka yi musu rugurugu amma waɗannan shekara ɗaya da motsi amma sai yanzu aka iya kashe wani daga cikin manya-manyan su shi ma sojojin isra'ila sun fito ka ci kawai su kai da shi ba wai wani ne ya ɗauki labari ya kai musu ba domin babu wanda ya san inda suke ɓoye allah maɗaukakin sarki shi ɓoye su allah ya datar da mu bayan allah daga cikin abin da za mu koya daga wannan bawa na allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muke zata mai wato mutum ne da ya rayu cikin izza sannan baya tsoron duk wani abu wato wajen taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki da waccan ƙasa ta su wasu daga cikin musulmai zaka suna cewa yaƙi ake akan ƙasa yaƙi suke akan ƙasa ba domin Allah maɗaukakin sarki suke ba ka shiga cikin zuciyarsu ka gani sannan mahaddata da suke da su a garuruwansu wallahi watakila a cikin garinku babu su ne suke da bataliya da suke kiranta katibatul hufaf bataliyar mahaddata ba a sa wani da ba mahaddaci ba a cikinsu kwana suke suna tilawa suna gadi kai kana haka bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan ka samu wani musulmi yana wani aiki yana tarewa addinin Allah maɗaukakin sarki da al'ummarsa wani sharri ka yi masa addu'a idan kana ganin yana kan wani abu ko wata aƙida mummuna idan kana gani yana kan wani kuskure to sai ka yi mai nasiha ka roƙa mai Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da wannan abin amma bai kamata mu zauna mu dinga sannafa mutane mutanen da suke kwana ba sa bacci a lokaci ɗaya jirage jirgi hamsin jirgi ɗari yana saman ƙasarsu yana musu lugudan wuta kai kana zaune baka komai amma kai ne mutumin da zaka ba su fatawa kai ne mutumin da zaka ce kaza kai ne zaka ce ba dan Allah suke ba kai ne zaka ce ba dan kaza suke ba to ba abin da zaka ji a bakinsu in banda Allah nan subhanahu wa ta'ala muna zata musu haka sannan wallahi idan kana so ka ga aqida ta tawakkali da aqida ta hakuri da dogaro ga Allah da imani da kaddara sai ka kalli waɗannan mutanen gazan da waɗanda suka yi kama da su domin kai har yanzu ba a jarrabe ka ba baka sanya naka yake ba amma su gashi nan mace daga cikin su wallahi ta fi yawa daga cikin mu yaro karami yafi sauran mutane da suke cikin kasashen musulmai ana kallo mutum a zo gida a kashe kowa a ciki sauran mutum daya amma bayan kwanaki sai ka ga ya koma cikin rayuwarsa kamar ba shi da kai wannan abu ba sai da ka kirga gidaje kusan 900 dukkan su an shafe su babu ko mutum ɗaya da ya rage da uba da uwa da ƴaƴa babu ko ɗaya Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu daga cikin abin da za a koya a wajen wannan bawon Allah wato akwai kokari wato yana da kyau a ce mutum yana da wani abu da ya sanya a rayuwarsa da yake so ya cimma duk wani buri da mutum zai nema a cikin wannan rayuwar ya zamanto yana biye da neman yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan duk abin da mutum ya zo ya ce yana so ya yi in dai bai fita daga cikin iko na ɗan adam ba in dai ya kama hanyoyin da suka in dai ya kama hanyoyi ya bi hanyoyin da suka dace insha Allah sai kaga subhanahu wa ta'ala ya taimake shi akan wannan abu sannan ya koya mana amfani da dama maimakon ya zo na a fursuna ya yi tagumi ya yi ta tunane-tunane sai ya amfani da wannan wajen koyon wani abu da zai dawo ya yaƙi kafirai makiya Allah subhanahu wa ta'ala da shi wato ya koyi yaransu domin idan ka koyi yaran al'umma ka gama da su man ta'allama lughata qaumin amina makarahum kamar yadda ake faɗa duk wanda ya koyi yaran mutane ya gama da su domin yare yana dauke da al'ada yana dauke da ɗabi'u yana dauke da duk tarihi na mutane na tare da shi shi yasa idan ka so wani yare sai ka so masu wannan yaren ko kana so ko baka so haka al'amarin yake sannan ya san yahudawa wato farin sani sannan yana karantar da mu duk da shi ne shugabansu na siyasa kamar a matsayin gwamna yake domin yanki na gaza wato yanki ne da akwai ƙananan hukumomi da yawa a ciki shine shugaban wajen gabaki ɗaya amma da har da wasu kafafe na yada labarai na kasashen musulmai abin bakin ciki har da wasu da ba za ka so ka ji sunansu ba wallahi suna yada cewar mutumin nan a ɓoye yake sannan ya tura 'ya'yan musulmai ana kashe su su suka sabbaba aka zo aka tarwatsa wannan gaza su suka yi kaza amma yana ɓoye yana cin daɗi yana cikin ramuka yana tare da kaza sai gashi ashe tare da shi ake yaki kullum tare da shi ake fita gadi ranar yahudawa sun fito suka tarar da shi akan hanya domin kwana ya kare babu yadda aka iya wannan shi ake cewa al'imaratu taklifun la tashrif to shugabanci ɗawainiya ce fa ba wai wani abu ne na ado ba mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza a ɗawainiya ce shugabanci domin haka aka gada daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana karantar da mu shi ba shugaba bane da zai zauna akan kujerar da take juyawa yace ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza yadda wasu suka dau bindiga haka shi ma ya dauka yake kare garinsu yake kare al'ummar musulmai domin wallahi suna maka yakin nan kai da kake nan an dasa isra'ila a wannan wajen domin su rabe tsakanin musulmai da suke cikin asia da musulmai da suke nan afirka ka ɗauki map ka duba za ka ga a ina filastin take nan kana fita za ka faɗo misra shigo afirka can kuma za ka faɗa cikin filastin ɗin waje ne da yake cikin gabas ta tsakiya to aka zo aka dasa waɗannan domin a rabe tsakanin musulmai da suke nan da musulman da suke can kuma idan suka samu kafuwa sai ƙasarsu ta kai har madinar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke faɗa saboda haka waɗannan ba kansu kawai suke yi wa yaƙi ba suna maka yaƙi dole ne kai musu addu'a a lokacin da kake sallah idan kana da abin da za ka ba su isa gare su dole ka ba su duk wani taimako da za ka iya yi dole ne ka yi musu domin suna maka yaƙin suna yaƙin da kai ma ya kamata a ce ka yi shi amma yanayi na duniyar ba zai ba da hakan ba saboda haka duk taimako da mutum zai iya sai yi ya yi fatan allah maɗaukakin sarki ya ba shi shahada kuma muna zaton allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi domin waɗancan shekaru da aka yi korona yake cewar kyauta mafi girman kyauta da yahudawa za su yi mai shine su kashe shi da waɗannan makaman nasu ya ce baya so ya mutu da korona baya so ya mutu irin sauran mutuwar da ake mutum akan gado ya ce ya fi so ya mutu a filin daga allah maɗaukakin sarki ya karɓa mai allah subhanahu wataala ya sa shahidi sannan mutum ne ya rayu domin nemo da kuma kwato haƙƙi na al'ummarsa da kuma sauran al'umma ta musulmai waɗannan mutanen duk da dai za ga suna gaza masjidul aqsa yana can birnin kudus amma dai abin da suke duk yana cikin yana fadawa a cikin baiwa masallaci na al-aqsa kariya duk mutumin da ya kare masallacin makka ya kare masallacin madina wallahi tallahi kariyarsa ba ta cika ba idan bai kare masallaci na al-aqsa ba domin shine shine shine gamban su wannan hasan da husaini wancan shine gamba kamar yadda muke faɗa da hausa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu kowa ya san matsayinsa addinin Allah sannan mutum ne da yake jima abokan gaba Isra'ila da sauran Yahudawa a jiya suna ta bukukuwa haka gwamnatin Amurka da sauran munafukai a cikin kasashen musulmi wasu sun yi rubuce-rubuce da zaka sha mamaki yadda ka san wani fasiki ne ya mutu ko wani musulmi ya mutu yana zina ko kuma ya mutu yana caca ko kuma a gidan giya bayan wannan mutumin yana yaki domin kare su da kare addinin su da kada kasashensu amma ba su san haka ba Allah maɗaukakin sarki da ta gamu a ƙarshe bayan Allah dole kowannen ya duba a kan me yake rayuwa wannan rayuwar da muke ta ci da sha da neman abinci da wane ne abu ne na dole amma kar ya zama wannan shine iya abin da mutum zai yi a cikin wannan rayuwa in ya tashi bashi da tunani sai abinci sai abin sha sai kaza wannan rayuwar dabbobi ma suna yi to da me aka samu menene bambanci tsakaninka da dabbobi haka suke rayuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Sheikhul Islam wani lokaci da wasu ka ce mai bawan Allah ka sassauta kai ne a ɗaure ka nan yau gobe a yi maka kaza jibi a yi maka kaza yace la ma'aya la ma'ana li hayatin ghayri mahfufatin bil mafatih babu wata ma'ana ga rayuwar da ba ta kewaye da hadura yace mutum ba zai kasance mai kaffa kaffa ba ka duba irin rayuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk wanda yake rayuwa irin wannan ya ɗauki wani abu mafi girma da yake so ya cimma a cikin wannan rayuwa sai kaga abin da zai yi ya nanninka sai ya yi abin da al'umma gabaki ɗaya ba za ta iya yi ba inda al'ummar da ba ta da wani tunani ne sai abin da za ta ci da abin da za ta sha a ƙarshe bayan Allah dole ne mu dinga ƙoƙarin sanin ƙungiyoyi na musulmai da sanin al'ummomi da sanin tarihan rikice-rikice da ake yi tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba domin mu san suwaye na ƙwarai mu san su wane ne na banza mu san tarihi mu san tushen abu domin irin waɗannan ababen da suke faruwa wani sai ka ji mai wa'azi ne wallahi ko malami amma in ya faɗi wata magana duk da tarihi rikicin da ya kai kusan shekaru saba'in sai ka kwata-kwata bai san ma me ake yi a wannan wajen ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya Allah waɗannan bayi naka ka taimake su Allah subhanahu wa ta'ala ka dora su akan yahudawa Allahumma a'izz al-islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك المؤمنين الموحدين ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختاما وابتدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين